tambayar nuna masa ya fi kowa ilimi to ya mai da al'amari ga Allah ba wai in an mai tambaya ya sani ya ki ba da amsa ba ba shi ne mahuskantan babin ba in an masa tambaya cewan wai wa ya fi kowa ilimi to wannan babin abin da ke koyarwa malami ya mai da lamari ga Allah saboda misali Allah shi ne ya muhidiya da ulumatu da mafhumatu a kida a hadisin da za mu fara da shi nan ba da ɗari da ishirin da biyu shi ne yake cewa haddasana abdullahi bin muhammad suna ce mashi al-musnadi ko al-masnadi abdullahi dan muhammad din nan imam buhari ya roci hadisi guda arba'in da hudu a wajensa shi kuma yana cewa haddasana sufiyan sufiyani mana hadisi sufiyan nan shine sufiyan bin uyayna قال حدثنا عمرو شيني عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير عمرو بن دينار يكي cewa سعيد بن جبير ne kuma yayi mini hadisi قال yace qultu li ibn abbas na ce ma sayyidina abdullahi dan abbas inna nawfal al-bakkali cewa nawfal al-bakkali yana ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suke da kabilan imyaru sannan kuma mazaunin damascus ne shi yana daga cikin abin da yake da shi na baiwa yana da yana da sani yana da zurfin fadin ilimi akan isra'iliyat shi na falil bakali din nan to ya za'amu yana raya anna musa laysa bi musa bani isra'ila kaga daman za'amu yana zuwa ne inda misali mutum yake raya abin da babu ta hakiki akan abin haka ne ko ba haka ba shine yake cewa musa shi na falil bakali yana cewa annabi musa alayhi salatu wassalam ba wai shi ne musa musan da suka yi suka yi waƙi'a da hidur sai ce ba musan bani isra'ila bane ma'ana yana faɗan wani musa ne daban a inna ma huwa musa ahar wani musa ne daban kala sai ce kazzaba adu wallahi da shi sai na abdullahi da ba zan ce makiyin Allah ƙarya yake ma'ana ka san ko an ce mutum makiyin Allah abin da ake nufi shine wanda ba shi a cikin addinin Allah wannan misali ba manufan sai na abdullahi dan abbas cewa shi kafiri bane a ta shididi ne saboda wa man azara mimman mimman iftara ala Allah kaziban ko haka qur'ani ce man azara mimman iftara ala Allah kaziban ba makaricin da yake wanda ya kirkira ƙarya ya jingina ma Allah to ta wannan babin ne shine sai na Abdullahi da Abbas ke ce mashi kazaba adu wallahi sai ce haddasana Ubay bin Ka'ab na anin nabi yace kaga wannan yana da mudabaka da hadisin da muka wuce a baya na miswara wanda shi miswara ba wannan ne sigan tambayan ba akwai sabani tsakanin hadisin miswar bin maharamata ko da muka wuce shi a baya da shi hadisin Nawfal al-Bakkali sai yake cewa kama Musa nabiyun hadiban fi bani Isra'ila yace sayyidina Musa alaihi salatu wasalam ya tsaya yana mai huduba a cikin banu Isra'ila fasu ila ayyun nasi a'lam sai aka yi masa tambaya man sa'ilu Allahu alam wane mashi tambayan ba a sani wasu kan ce irin wannan tambayan da yawa in kaga amma annabawa Jibrilu ne ke zuwa idan haka kan faru da annabawa wani mutum bako wanda shi dai ba almajirinsu ba da shi ne za a can kowa ne ne to yi kan zo ya ma'annaba irin wannan tambayar sai yake cewa ai nasu alam kala ana a alam wannan kuma sun ce shi annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi aiki da abin da ya sani menene abin da annabi musa ya sani yana daga cikin al'ada na allah annabi wanda ya kai mukamin ulul azami a zamani ko kuma daga cikin annabi mursali to zai zama shine alamu ahli asari to da haka wannan abu ne ma'arufi cewa annabi musa alaihi salatu shi dai asaninsa bai san kamansa ba tunda wanda yake magana da allah har allah yake cewa wa kallama allah musa ta kaliman allah ya magana da annabi musa zance sai yake cewa fa ataba allah alaihi izlam yarjul ilma ilaihi sai allah ya ma annabi musa haragaki saboda bai mai da ilimi zuwa ga allah ba fa allahu ilaihi anna abdan min ibadi bi majma'il bahrain sai ce wanda na sanar da shi abin da baka sani ba bawa ne daga cikin bayinmu yana nan a mahaɗin koguna guda biyu huwa alamu minka ya fi ka sani saboda menene yasa ya fi sani tare da hanyar ilimin su ɗaya ne wannan ya ce wa Allah nahu ne min ladunna ilma kaga ilmul mukashafa kenan Allah ya san da shi ilimi kai tsaye daga wajen Allah shi ku annabi Musa misali min wara hijabin ne aw yursul ilayhi malakun ko aiko mashi da mala'ika sai dai ilimin annabi Musa a anan kuma wa a ammu saboda shi ke da ulumati shari'ati shi ko ilimin hidiru a hassu mafi keɓanta ne ko kuma zai iya yi wa abin da malamai suke faɗa annabi musa yana da sanin wannan ilimin amma saboda shi sahibin shari'ati ne idan ya tafi da rayuwa akan wannan ilimin zai kasance an kauce ma bisaɗi na hikiman da allah ya shimfiɗa halittu a bayan ƙasa Allah ta'ala dai ala alam bisawab sai yake cewa ya rabi wa kaifa bihi ai wa kaifa asilu ilayhi to ta yaya zan sadu da shi faqila lahu ihmil hutan fi miktalin ka dauki kifi a cikin misali sanwanka fa idza faqadtuhu fa huwa samma ka tafi da shi wato wani al'amari ne aka yi na ta'ajjibi a wajen kifi ne suke tafiya tare da shi in sun ji yunwa kifin suke ci to amma Allah ya ce mashi duk sanda rai ya dawo cikin kifin nan to anan za ka sadu da shi saboda shi hidiru din nan ina ganin kamar suna faɗin cewa wani mutum ne da ya sha ma'ul hayat kuma sun ce wazirin annabi suleiman ne alaihi salatu wassalam kamar yadda aka gabatar a baya suna cewa sunansa na asali ahmadu an ce mashi hiduru ne saboda misali duk abin da ya taka sara hidran in ya taka waje busashe to yanzu wajen zai zama kore ciyawa zai fito an ce sun fita ko kuma ba wazirin annabi suleiman ba afuwan na yi kuskure wazirin zarkar ne sun fita tare da zirkar ne akan neman ma'ul hayat shi annabi sai na zirkar ne na neman ma'ul hayat suna tafiya akan neman ma'ul hayat har suka je gaban da shi ya fita nema shi ma ya fita nema shi bai sani ba sai ya fada a ciki shi ba shi shi ya je ya nemo mai gidansa ne shi sai Allah ya kaddarta shi zai sha to sun yi sabani akan ma yana raye har yanzu ko ko hidur yanzu ba shi a kai dal hayati sashi suna ganin cewa hidur na nan da zattutuka masu faɗi malamai sun yi rubuce-rubuce wasu na ganin hidiru baya nan saboda wancan hadisin da muka wuce na manzo Allah da yake cewa daga wannan ranar da kuka gani ara'aytukum lailatukum hazihi na san an kiyaye hadisin ko yace musu ba za a samu wani mutum shekara ɗari mai kewayowa ba za a samu wani mutum a bayan ƙasa ba a cikin ku to suka ce misali takadiran in hidiru na nan ma yanzu ba shi saboda zahirin wannan hadisi to mas'ala ne na niza'i bainal ulama qadiman wa hadisan akan cewa hidiru na ci gaba da rayuwa ko ko ba shi a rayu wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab sai yake cewa anna abdan min ibadi bi majma'ul bahu ala min ka qala rabbi kayfa bi qala lahu ihmil hutan fi miktalin fa idza faqata fa huwa samma fan talaqa wan talaqa bi fatahu yusha'u bi nunun suka tafi wanda yake ce mashi atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha an-nasaba kaga shi qur'ani bai sarraha sunan fatahu din ba amma hadisi gashi nan ya sarraha ibhamin sunan wane ne can da qur'ani ya mubhamantar da shi sai yake cewa yusha bin nun wa hamala hutan fi mikitalin suka dauki wannan kifin a cikin sanhon su hatta kana inda saharatin har sai da suka je wajen wata fan dutse wada aruhu sahuma suka dora kawunan su wana ma suka yi bacci fansalar hutu sai kifin nan sai ya sance daga jikin wannan maɗaukin nasu min almiktali fatta za sabila hutul bahari saraban kawai sai nemi hanya sai ya koma cikin teku ya ci gaba da tafiyansa a watan wannan har ila yau akwai wani ishara da difiya in ji malamin suka ce watan ka gane cewa yi buhuwal hayatul haƙiƙi man faƙa da hule salahu hayat ilimi shine rayuwa na hakika wanda bai da shi ba shi da rayuwa shine misali ishara zuwa ga rayuwan kifi a mahaɗan ilimin zahir wa ilimin baɗi ina fatan an fahimta haɗuwar rayuwar kifi kifin fada soyayye ne cinsa ake ɗiba ake ana ci amma suna zuwa wajen sai kifi ya dawo wajen to kaga misali mudabakansa shine wancan zancen maluku da yake cewa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda ya hada bin shine misali ya zama muhaqqiqi sai yake cewa a qala musa li fatahu a fata wa fatahu ajaban wa kana li musa wa fatahu ajaban sai zama abin mamaki ga annabi musa da yaransa fandalaka baqiyat laylatihima wa yawmuhuma suka tafi misali ya raguwan yininsu da daransu falamma asbaha qala Musa li fatahu sai a sai na Musa alayhi salatu wasallam ce ma shi wannan hadimin nasa a atina kuna yi tsallakin atina gada ana to kawo mana abincin karin kumallon mu algada malamai suna cewa a lugga ba a ce ma abinci gada sai ya zama misali abincin karin kumallo ko da da rana aka ci shi in ba a fara karyawa da shi ba sai ce atina gada ana a laqad laqina min safarina haza na saba ce kai hakika mun yi fama da wahala a wannan tafiyar namu ولم يجد موسى مصر من النسب حتى جاوز المكان الذي امر به annabi Musa alaihi salatu wasallam bai ji wahalan tafiya da yunwa da dawainiyar tafiya ba sai da ya wuce inda aka ce musu nan ake so su je amma suna wuce wajen iyakan daman nan ne tadidin Allah kan zai kula musu da yunwa da sauransu amma suna ketare wajen sashin malamai suna cewa wannan kuma kinaya ne zuwa ga neman ilimi sai da wahala kaga annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ji yayi mikati har sai da ya kwana 40 ko 30 ba ci ba shi aka ce ya kara goma ya zama 40 fatamma mikatu rabbiko to amma kaga da yake wajen neman ilimi ne kwana da yini yunwa ya zo mashi ya ce laƙallaƙi na min safari na haza na saba sai ke cewa na faƙa lahu fata ara'aita iza awai na ila sahar fa inni nasitul hut yace ba ka ganin cewa ba ma koma baya ko kuma na famance da kitin nan mu koma wajen dutsen nan da muka yi bacci wa ma ansani illa shaitan wannan suna ce yana daga cikin al'adabu ma'ar rabb ladabi tare da ubangiji shi ya kaddara dukkan wani aiki alhairi da sharri kaddaran Allah ne amma alkhairi sai ka jingina ma Allah sharri sai ka jingina ma kanka ko ka jingina ma shaitan Qur'ani ya koyar da mu kaga ya ce wa ma ansani an askura illa shaitan tare da misali wa ya kaddarta mashi mantuwa azalan Allah can kuma annabi Ibrahim alaihi salatu sai yake cewa Allah zai yi imuni wa yusqini amma bai ce wa iza maradani ba sai ce wa iza mariltu sai jingina rashin lafiya ma kansa sai ce fa huwa yashfi shi ke warkar da ni wannan suka ce yana daga cikin adabi ladabi na ka'idan shari'a da akan so misali a idan mutum abu irin wannan sai jingina ma kansa abu na cutarwa sai yake cewa kala musa zalika ma kunna nabdi to ai abin da muke nema kenan fartadda ala asarihi ma qasasa sai suka koma baya suna bibiyan wajen suna masu neman labari falamman ta haya ila sahara yayin da suka isa zuwa wajen shi wannan fan dutse din izar rajulun musjiyun bi saubi sai ga wani mutum ya lulluɓa da tufafi shi shi kadai abin sa saboda misali sikansa da Allah rayuwan shi misali kamar rayuwa ne ruhani irin na annabi isa annabi isa haka yake rayuwa shi ba da gida ba da makwanci kawai tafiya yake idan lokacin ibada ya yi ibada in lokacin kwanciya yi kawai ya kwanta inda ya ga dama ya kwanta sai yake cewa au qala tasajji bi saubin tasajja bi saubin fa sallama musa sai sayyidina musa alayhi salam fa qala al-hadar wa ana bi arbika salam wa ana wa inni ko kuma wa ana bi ardika salam a wannan kasan ake sallama kaga ma'ana kila a kasan ba musulmi kenan kwata kwata sai ya ji zance irin na addini sannan sai ce kala innaka lan tasdi a ma'i sabara ba za ka iya hakuri da ni ba sashin malamai musamman malaman sufaye suna yin istishahadi da wannan hadisin da wancan ayatin akan misali zaman muridi da shehi muridi ba zai samu kamalar safa'in ruhi ba sai ya yi haƙuri da shehinsa sukan ce misali la tattasul ila haqiqatil ma'rafati bibima wa kaifa wa lima suka ce ba zai sadu zuwa ga wannan ba wannan misali suka ce yana daga cikin adabin mutaba'ati shaykh adabi na mutaba'a na shehi wa ma'ana shehin tarbiyya shehin gyaran ruhi shehin shehin gyaran zuciya amma misali kaga a wajen masailu na neman ilimin shari'a dama in ba tambaya ma ai ba za a kai ba za mu zo inda har bahari ke cewa misali babin cewa misali mutum ba zai yi me yake da suna ba mai neman karatu baya jin kunya mai neman karatu baya jin kunya idan ka ce zaka ji kunya tambaya na maka yawo a zuciya ka kasa tambayar malam to ba za ka san matsalan ba sai suke cewa a kala ana musa sai yake cewa a masallin musa kala hadarwa ana bi abdika kala ana musa ni ne Musa kala Musa bani Isra'ila shine muhalli shari shine muhallin bayi da shi Nawfal Bakali ya kore ku sai ce Musa bani Isra'ila kala na'am kala hal attabiuka ala an ta'allimni mimma ullimta rushida ko na dika ka sanar da ni cikin abin da aka sanar da kai kaga misali shi ilimin ma ba nasa bane na Allah amma sai ce bai ce hudan ba sai ce rushidan sai suka ce daman wannan shine ma'anan shehi murshidi sabida shi kalma na huda sabida mutala dare ne a lugha ko misali ya tara da fani suna zama abu guda ɗaya a wajen misali gamewa suna zama abu daban-daban wajen ihtisasi sai yake cewa qala innaka lan tastati ma isabara ba za ka iya hakurin zama da ni ba a qala musa inni ala ilmin min ilmin lahi sai yake cewa ya Musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamani ila ta'lamu anta sai ce ni dinnan ina kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah da ya san da ni kai baka san shi ba sai ce wa anta ala ilmin allamaka Allahu a'lamuhu sannan haka ne ya Musa inni ala ilimin ko min ilmin Allah allamani ina kan ilimi na Allah da ya san la ta'lamuhu anta kai baka san shi ba wa anta ala ilmin allamaka Allah a'lamuhu ko na la a'lamuhu to ya shafe ladin kenan ni kuma ina kan wani ili kana kan wani ilimi da ni kuma ban san shi ba kana satajini insha Allah sabiran cikin Allah yadda zaka same ni mai hakuri wala a asilaka amran kuma ba zan saba ma umarninka ba fandalaka yamshiya ne ala sahil bahari suka tafi suna tafiya a kan gefen teku laisa lahu ma safinatun ba su da jirgin ruwa famar rabbihi ma safinatun sai wata jirgin ruwa ta shuɗe da su fa kallamuhu an yi hamiluhu ma sai suka yi magana da su akan su taimake su ɗauke su fa urikal hadiru fa hamaluhu ma bi gairi naulin to sun san hidur sai suka dauke su kaga wannan yana na maka hidurun ba wani koyayyen mutum bane a wancan zamanin tun da gashi an ce sun san shi suka dauke su ba tare da biyan lada ba faja usburin fawqa ala harfi safina sai wani tsuntsu kaman kanari sai zo kan gefen shi wannan jirgin ruwa din fa na kara na karatan au na karatan fil bahari sai irin caccakan nan ɗaya ko biyu a cikin kogi faƙalar fidiru sai fidiru ke ya musa ma na ƙasa ilimi wa ilmuka min ilimin la illa ka na karanta hazar musfuri filbari ya ce da ilimi na da iliminka ba komi ba ne a cikin ilimin allah bai wuce wannan ɗan caccakan da wannan abin ya ma wannan wannan wannan tsuntsun ya ma wannan ruwa ɗin ba shi yasa daman wa kauka kullu zai ilimin alif Allah maɗaukin sarki shine misali ya muhidiya da ulumatun awwalin wal akhirin sai yake cewa wala yakinu shay'in min ilmihi ma sai ce illa bima sha ya musa ma na kasa din ilmika min ilmi la illa kana qarata hadha al usfur fil bar fa amara al hadur ila nuhi min alwahi safina fa naza'u sai shi hiduru sai ya kokarin ban bincike allo ɗaya daga cikin allon jirgin ruwa فقال موسى قوم حملونا بغير نولن امت الى سفينه فحركتها لتغرق احدا yace yanzu hidura kai abin kirki kenan yanzu mutane su mana kirki kai kuma ka rasa abin da zaka saka musu sai ka balla musu jirgin ruwa dan ka nitsar da wanda suke ciki faqala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabara sai ce ba na faɗa ma ba za ka iya haƙuri da ni ba kuma gashi an balla abin allan jirgin ruwan ga jirgin ruwan tana tafiya kuma ruwa bai shigo ba sashin malamai suka ce wannan shine yake maka ishara zuwa zahirin karama karama zahira saboda shi hidiru dai majamu'un malamai sun tafi akan shi ba annabi ba ne mu'jiza ga shi annabin karama ga shi hidiru sai yake cewa a fa'iza qaumun hamaluna ko sai kala alama ko laka innaka lam ta'mi sabara kala la tu'akhizni bima nasitu yace to kada ka kama ni da abin da neman tuwa akai wala tuhikni min amri usran sannan kakka kallafa min tsanani akan al'amari na fa kanat ula min musa nisyana na farko dai annai musamman tawaye fantalaka fa izal gulamu yal'abu ma al-gilmani suna tafiya kuma sai suka tadda wani yaro na wasa da kananan yara in wani fa ahzal khidru bi ra'sihi min a'law fan qala ra'su bi yadi kawai ya mashi daukan kwasan karan mahaukaciya din nan wani fadan an ce ya karya wuyan wani an ce tsige wuyan wani an ce ya hada shi da dutse ya fada kan ya kashe shi faqala musa akatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu ka kashe rai bata jiwa bata gani ba ba tare da ta yi wani abu da za a kashe ta ba ta ga ma'ana nan na maka har a shari'a annabi Musa annabin nan nafsu bin nafsu ko shine misali zahirin al'amari fa qala alam aqul laka innaka lan tasami sabara sai ce yanzu ashe misali ba na faɗan ma ba za ka yi hakuri da ni ba wancan mantuwa ne wannan kuma ya ga an keta shari'a kuma wannan daman al'ada kenan duk sanda ya ga an yi abin da ya sa ma shari'a kai mene in ka san shari'an ka na bahar shine ka'ida sai yake cewa qala ibnu uyayna sai ibn uyayna ke wa haza aukada wa aukad wannan shi yafi girma fandalaka hatta idza ataya ahli alqaryati istadama istadamaha ahlaha fa abu an yadayu kuma suka shiga wani alkarya ga dare yayi ga jin yunwa suka nemi ayi musu garan baki a ba su masauki da abinci mutanen garin su ko marowata ne suka ki ba su komi fa wajada fi hajidarin yaridu an yanqadda sai suka samu wani garu yana shirin ya fadi fa aqama ha sai fa kama musu hidur sai ya tsaye da garin kalal hidur da yadihi fa kama sai masa haka da hannunsa sai magarin haka irin kaman yayi haka da hannunsa ba wai ya zo ya taba garin bane daga nesa sai garin ya tsaya ta kala musu laushi talatta sa alai ajra yace ai da kaga dama da su wannan aikin lada haka su ba su yi mana koyon ba kai kai musu wannan aikin ai da sai sun biya mu tukunna kala haza firaku baini wa bainak sai ce to an zo maraba har ila dai malaman ishara suna cewa kaga abu guda uku aka tafi shine shari'a ko ko misali al-islam al-iman wal ihsan kaga na karshe ihsani na farko kuma islam ne na biyu suka ce misali mas'ala ne na iman hankali ba zai dauka kawai aka shari ba tare da wani abu sun dai maganganu masu fadi duka malaman duka kowane siga da malaman shari'a da malaman ilimin haƙa'iq duk kowane sun magana wajen a istinbadatul ahkam wal uluma da ke cikin shi wannan hadisi amma ba muhallin basdin sa bane sai yake cewa qala an-nabi sayyidina rasulullahi yake cewa yarhamullahu musa lawadidna law sabara hatta yaqussa alaina min amri ma ce ina ma a ce annabi musa ya hakuri da mun ji al'amura eh da mun ji wasu abubuwa baki babu man sa'ala huwa qa'imun aliman jalisan alhamdulillah Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بابي باب الغسل الرجلين za mu tashi a cikin sunan abi dawuda babi na hamsin da takwas namban hadisi na ɗari da arba'in da bakwai inda shi imam abu dawuda alaihi rahmatullahi ke